أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك بركة مدسادوا أولا مسلاتي ميتار البركة مسجد عثمان بن عفان دنتي قبدا كراتمنا موطات إمام مالك رحمه الله تعالى مسجد خلفاء الراشدين عفوا masjid khulafa'ur rashidin dan ci gaba da karatunmu na muwatta ta imam malik imamu darul hijra rahimahullahu ta'ala wannan shine majalisinmu na goma sha tara muna ɗaya ga watan jimada ula hijira daga garin makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da 24 da watan 8 a kalandar bature 2025 idan ba manta ba sati da ya gabata mun gama babi wanda yake mana bayani akan wankan mace idan ta ga abin da namiji yake gani a cikin barcinci mun yi bayani akan lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana hukuncin hukunci ɗaya ne da namiji da abin da mace ta gani a cikin barcinta to za ta yi wanka akan shi kamar yadda namiji idan ya ga wani abu a cikin barcin shi za yi wanka akan haka yau malam zai kare mana babin yake ko kuma abin da ya shaye harakar wanka yake cewa babu jami'u guslin janaba babi wanda zai maka zai kawo maka ladubba ko abubuwan da ba ambata maka ba a can baya ba na abin da ya kumshi wankan janaba maliki cewa haddathani yahya an malikin an nafi ana anna abdullahi bin umar kana yaqulu la ba'sa an yughtasala bi fadli al mar'ati ma lam takun haidan aw junuban wani hadisin imamu darimi ya hutar da shi a cikin kitabu tahara babu mubasharatu alha'ida yake cewa imam yahya bin yahya laisi yake cewa imam malik daga imam malik rahimahullahu ta'ala daga nafi' maula abdullahi bin umar wanda ya mutu shekara ta 116 yake cewa lalle abdullahi dan umar dan khattab khalifa na biyu na khalifan khalifofin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ya mutu shekara ta 73 da hijira daga garin Makka zuwa Madina bantaccen bawan shi Nafi yake cewa la ba'sa al-afwan yake cewa Abdullahi bin Umar ya hudi mana yake cewa la ba'sa an yuktasala bi fadli al-mar'a babu wani laifi game da namiji yayi wanka da ragowar sauran ruwan mace malam takun ha'idan aw junuban matakan wannan matar bata kasance kasance ba tana mai halin janaba ko kuma tana mai halin jini ba kina in a wannan halin ne ta yi wanka to wannan wajibi ne ruwanta baya wankuwa da wani nan abinda za mu fahimta a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za ka samu sauran ruwa in ma ya kasance a cikin wani makayi ne za a sanya wani ya kamfata ya yi aiki da shi ko kuma ya kasance sauran ruwa wane ne ya yi aiki da shi abin da ya zuba na abin da aka tarara na daga abin da ya yi wanka da shi wani ma ya ɗauka ya amfani da shi idan ya kasance sauran ruwa ne babu komi a tare da ita na daga najasa wanda zai iya lawwasa ruwan nan ya bata ruwan nan idan ta yi wanka da shi wani ma yana iya zawa yi wanka da shi ko da ta kasance tana da haila ko tana halin mai haila ko kuma tana halin mai janaba amma dai ya kasance ruwa ne wanda ta yi wanka da shi aka ɗauki wannan ruwan wani ya ce zai ɗauka shi ma ya amfani da shi idan ta kasance tana halin mai haila ko kuma tana halin mai biki ko kuma tana halin mai janaba babu hira ta yi mutum ya yi amfani da shi shi ne na abdullahi bin umar abinda yake so ya bayyana mana babu laihi mutum ya yi wanka da sauran mata matar shi idan ta yi wanka da wannan ruwa ko da ruwan ta sanya hannunta ta yi kaza da shi amma dai ba damu ba ta batta cikin halin biki ko tana cikin halin haila ko kuma tana mai halin janaba yace wa haddathani an malik an nafi anna abdullah ibn umar kana ya'riqu fi thawbi wa huwa junubun thumma yusalli fihi wannan hadisin shi ma imamu darim ya fitar da shi a cikin kitabu tahara babu fi yarkil junubi wal haid babu wanda yake bayani akan zuhur mai haila ko kuma mai janaba shine nan yake bayyana wani yake cewa daga malik daga nafi daga abdullahi dan umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa ya kasance abdullahi bin umar yana zuha a cikin tuhahin shi wa huwa junubun yana mai halin janaba bayan ya tahi yayi wanka ya mai da wannan tuha sun mai yusalli fihi sannan yayi sallah da wannan tuha daga wannan me yake nuna maka lalle babu wani haramci da mutum zai yi janaba ya sanya tuha ya tahi yayi wani aiki wanda har zai sanya ya zuha idan ya tashi yayi wankan shi yana iya yin sallah da wannan tuha kenan zuwa ta mai janaba ba najasa bace ba kuma ba ta daukan hukuncin hukuncin hukuncin hukuncin wankan janaba wallahu ta'ala alam sai hadisi na gaba yake cewa wa haddathani an malik an nafi anna abdullahi bin umar kana yaghsilu jawari jawa kana yaghsilu jawarihi jawarihi rijlaihi wa yu'tiyannahu al-khumrata wa hunna wa hunna huyadun wannan hadisin daga nafi daga ima daga yahya bin yahya laifi daga malik daga nafi daga abdullahi bin umar ko kuma abdullahi bin umar ya kasance wannan kuyangun shi suna wanke mai kawa kuma suna daukan sallaya su bashi shine alkhumra abin yin sallah yace wa hunna wa hunna huyadun dukkan su kuma suna halin masu haila kaga dan mai haila ta maka wanka ko kuma ta wanke maka wani bangare na daga jikinka tunda a siyakin a siyakin riwaya shine yanayin arwalla idan ya gama arwallan shi sai ya lokacin da zai wanke kawa sai ya mika musu kawuwan shi su wanke mai su wane ne wayannan su ne kuyangun shi bayan shi wanda ya saya mata wanda aka halatta mai mun sani shari'a ta halatta maka bayinka wanda suka kamallake su to a wannan halin Abdullahi bin Umar idan ya gama yayi yana cikin arwallan shi lokacin da ya zo wanke kawa yana miƙa musu ƙawuwan shi su wanke mai su kuma a wannan halin sun kasance suna masu haila a wannan shi yake nuna maka fikin abin da zaka fahimta shine lalle mai haila ko da ta taba jikinka ko kuma ta maka wani abu ta wanke ka ko kuma ta wanke maka ƙawuwan ka iyalin ka ne babu wani laifi akan haka babu wani wani wani wani wani hukunci wanda za a ce a arwallaka ta warware ko wani makamancin haka a nan gaba malam zai kawo mana da kwai babi a nan gaba wanda zai kawo mana hatta da cuɗanyuwa da yallanka lokacin da suke halin lokacin da suke halin masu haila halaka ne kamar yadda Aisha take labarta mana ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake umurta da shi yana umurta ta sanya izari ta sha makance gabanta yi wasannin shi da ita ya biya bukatun shi tare da ita yace kuma alhalin tana mai haila to wannan shine nan malam ya kawo mana wannan hadisin dan ya tabbatar mana dan mai haila ta maka arwalla ko ta maka wanka wannan bai hutar da kai ba ba zai dauki hukuncin ba arwallarka ba ta yi ba ko kuma wankan ka bai yi ba ga abin da Abdullahi bin Umar yake aiwatarwa sai yanzu malam zai kawo mana fiqhun Imam Malik kan mas'alar yake cewa su'ila malikun an rajulin lahu niswatun wa jawari hal yad'uhunna jami'an qabla an yagtasil yahya bin yahya laysa yake cewa an tambaye imamu malik kan mutumin da yake da mata iyallan shi kuma yana da kuyangun bayan shi bayu wanda suke kalkashin shi yake cewa hal ya ta'uhunna jami'an qabla an yaktasil shin yana iya saduwa da su dukkan su kamun yayi wanka ya tafi wurin waccan ya gama bukatar ta da ita yana iya tsallakewa ya tafi wurin wata kamin ya yi wanka ko kuma a'a wajibi ne sai ya yi wanka sannan ya tafi wurin wata a ga can baya mun ɗauki malam ya kawo mana hadisi ya kawo mana matsala wadda ta ɗauki hukuncin ya kawo mana asar wanda suke tabbatar mana da hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan mutum ya sayar da iyallan shi yana da kyau kamun ya koma ya sake yin arwalla ko kuma idan zai kwanta ya sake yin arwalla ko idan zai ci abinci yayi arwalla wani duka wannan can bayan mun karanta wannan matsalar to wannan matsalar an tambaye imam malik to mutum ne yake da iyallai iyallan shi matan shi na aure sannan kuma baya da su yana da kuyangun shi shin yana iyawa bayan ya sadu da waccan ya koma ya sadu da waccan ba tare da yayi wanka ba tsakankanin zuwan waccan da zuwan waccan sai yake cewa fa qala la ba'sa bi an yusiba ar-rajulu jariyatahu qabla an yaktasil yace babu laihi idan ya kasance kuyangunka ne ba laihi idan ka sadu da wannan kamun ka yi wanka ka je ka sadu da watanta yake cewa fa amma فأما النساء الحرائر فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في اليوم الأخرى فأما أن يصيب الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنوب فلا بأس بذلك يتي أما دي كاغا تيكونكا واندا سكي إياني بابا يوبا يتي أولنا سوبي داتي وكو أنكر هانتا متن يسارد وانا سنن يكو يطلقي يكو ما لكن وانتا يسارد إتا يتي دليلي an yusibar rajulu almar'atul hurra fil yawmil ukhra yace ya sadu da wannan koma bayan ranar wata saboda shi a kaida ta shari'a an kaddara maka ko an farla ko an wajabta maka ko wacce ka bata haƙƙinta yau in kana ɗakin wannan to gobe a ɗakin wannan zaka kasance shi sanya imam malik yace an karhanta yin haka saboda kowace tana da haƙƙinta ga lokacinta ita ma wannan ga lokacinta lokacin girkinta lokacin da zata kasance zaka kasance a ɗakinta ita ma waccan lokacin girkinta za ka kasance a ɗakinta shi sun ya kawo yake cewa an karhanta yin haka saboda ita iya ga yadda shari'a ta tsaga kowace da ranakun kwanakinta a wurin mijinta kenan an karhanta yin haka amma dai yace fa amma an yusibal jariya sun mai yusibul ukhra huwa junun fala ba'asa ku yangun bayan shi ne idan ya tafi wurin waccan ya koma kan waccan yace an ba shi dama babu wani lahi akan haka ko da ya kasance a cikin halin mai janaba amma dai diya wadda take matakka ce ta aure yace to wannan shi kuma da kai an karhanta yin haka amma dai da mutun yayi babu wani lahi akan haka sai dai makruhi ne saboda kowace da kai kwanukanta bai dacewa ka shiga cikin kwanan waccan idan kayi hakan kuma lalle ka saba wa shari'a ita kuma shari'a kullun ta tana da ukuba akan haka yake bayyanawa wanda ya kasance baya daidaito tsakankanin iyallan shi to a gobe kiyama zai tashi ɗayan bangaren shi a shinge yake wannan shi ne hukuncin duk wanda bai adalci tsakankanin iyalan shi wallahu ta'ala adam sai malik ka ƙara kawo mana fiqhun imam malik yake cewa wasu ila malikun an rajulin junubin wudi alahu ma'un yaktasiru bihi fasaha fa adkhala usba'ihi thumma liya'rif fa adkhala usba'ihi fihi liya'rifa harra al-ma'i min bardihi an tambaye imam malik akan mutumin da yana da janaba aka kawo mai ruwan da za a yi wanka ya yi tsarki da shi ya ce sai ya sanya hanna ya sanya yatsotsin shi a cikin ruwan ba don komi ba don ya tabbatar ruwan nan sanyi gare shi ko kuma gumi gare shi wannan ita ce matsalar da aka tambaye imam malik faƙaɗa maliku imam malik yake cewa illam yakun asaba usba'ihi adan fala ara zalika yunajjisu alaihi alma'a yace in dai ya kasance a hannun nashi babu wata najasa yace bana ganin wannan sanya hannun da yayi a cikin ruwan nan dan ya fahimci ruwan nan sanyi gare shi ko gumi gare shi yace bana ganin da kai wani laifi akan haka bana ganin wani abu akan haka kenan wannan shi ke nuna maka lalle a fikin imam malik ko da mutum ya sanya ruwan shi a cikin ya sanya hannun shi yana mai halin janaba ya sanya hannun shi a cikin ruwan da aka kawo mai wanda zai tsarki da shi babu wani lahi akan haka saboda hannayenka ba su da komi amma dai da zai kasance da kai wani datti wata najasa a cikin hannunka to a wannan halin kuma zai bata ruwa shi ma ruwan a hukuncin in bai kai ba kullatai ne ba in bai kai ba matsayin tulu guda biyu ba idan ya kai wannan matsayin ba wani abu wanda za a sanya mai wanda zai tada shi daga daga hukuncin shi na mai tsarki amma dai in ya kai ƙasa da haka wata najasa idan ta shiga tana iya cuɗanya shi ita kuma najasa tana iya ɓata abu da abubuwa guda uku ko abubuwa guda hudu idan ta canza ɗanɗanan shi ko ta canza ƙamshin shi ko kuma ta canza iskar shi ko kuma ta canza kalar shi in dai wani abu zai shiga na najasa ya ma ruwa haka wannan hukuncin ko ya sanya mai ɗaya daga cikin wannan ausaf ɗin guda hudu to ruwa ya tashi daga hukuncin shi mai tsarki ya koma hukunci mai ya koma hukuncin najasa wannan shine karshen babun sai babi na gaba malai yake cewa haza babun fit tayammumi yace wannan babi ne wanda zai maka bayani akan taimama taimama wani rangwami ne wanda ubangiji ya kawo wa al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a halin da al'umman manzan Allah ta nemi ruwa wanda za ta yi amfani da shi wurin ibadarta ta rasa aka ce mata an baki dama duk inda kika samu turbaya ko wuri ko jigawa mai kyau wadda take mai tsarki sa'idan ba in dai tana da tsarki in yaya take kurum mutum ya buga kurum ya yi haka ya shafa hannayen shi ya shafa a wuskar shi shafa a hannayen shi kenan ya wadata su ita ce matsayin wankan janaba shi ita ce matsayin arwallar shi haka wannan rangomi ne wanda ubangiji ya kawo al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin da malam zai kawo mana zai bude babin da shi hadisi ne wanda zai nuna mana dalilin sabkar ayat taimama farlantawa al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yin taimama malam yake cewa haddathani yahya an malik an abdurrahman ibn al-qasim an abihi an aisha ummul mu'minina annaha qalat خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيضاء أو بذات الجيش انقطع عقد عقد لي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت عائشة فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت عائشة فعاتبني أبو بكر فقال ما شاء الله أن يقول فقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطع وجعل يطعن بيديه في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم فتيمموا سعيدا فتيمموا فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر يا آل أبي بكر wani hadisin imamul bukhari ya hutar da shi a cikin kitabun tayammum hada ta ubangiji falam tajidu ma'an fatayammamu haka imam muslim ya hutar da shi a cikin kitabul haid babu wanda yake bayani akan taimama haka imam nasa'i ya hutar da shi a cikin kitabul tahara babu wanda yake mana bayani akan harkon yin taimama a cikin shari'a ta muhammad sallallahu alaihi wa sallama malaiki cewa yahya malaiki cewa daga yahya bin yahya laisi daga malik daga abdurrahman bin al-qasim abdurrahman bin al-qasim abdurrahman bin al-qasim shine ake kiran shi abdurrahman bin al-qasim bin abi bakr as-siddiq al-qurashi at-taymi wanda ya mutu shekara ta 126 daga hijira daga garin makka zuwa madina kuma ana lissafa shi daga cikin wanda yayi kowa fadala daga waɗanda suka yi zamani da shi yake cewa an abihi daga baban shine al-qasim bin muhammad bin abi bakr jika na abubakar as-siddiq wanda ya mutu shekara ta 106 a hada mafi rinjaye shi ma yana ɗaya daga cikin alfuqaha'u as-saba ko yana ɗaya daga cikin fuqaha alfuqaha'u saba na garin Madina kamar yadda malamai suke mai shaida da kai ɗaya daga cikin manyan manyan malamai ayyu yake cewa ban taba ganin ba wani mutum wanda yake da fadala kamar al-qasim bin abi bakar al-qasim bin muhammad bin abi bakar as-siddiqa yake cewa ana aisha ta ummul mu'minina daga aisha as-siddiqa bintu as-siddiqa yarda Allah shi tabbata a gare shi uwa ga mummunai wadda ya mutu mutu shekara ta 57 da hijira da garin makka zuwa madina take cewa kharajna ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama mun huta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fi ba'di asfarihi ɗaya daga cikin bulagurin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yayi a rayuwar shi nan aisha take cewa kharajna ma'a mun huta kenan yana nihin ba ita kadai ba takan yi da wa'ansu daga cikin mate kun shi shi sallallahu alaihi wa sallama ya huta kuma mun sani daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama idan zai huta bulaguro yana yin qur'a a cikin matan shi wannan ita ce sunna koda Allah yake kaddara maka kana da iyallai guda biyu uku sama da haka idan za ka yi bulaguro ka yi qur'a a tare da su in ba halin ka tahi dukkan su tare da su to wannan ita ce sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yuhtamal Aisha an wuta da ita tare da wa'ansu daga cikin matekun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a'a ko kuma Aisha tana bayani ne mun huta tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa take cewa a ɗaya daga cikin bulaguran shi wanda yi shine bulaguran shi wanda yi zuwa ga Banil Mustalik aisha take cewa hatta idza kunna bil bayda aw bi dhatil jaysha har sai da muka kasance a wani wuri wanda ake kiran shi da baida ko kuma wani wuri wanda ake kiran shi da zatul jaysha wani wuri ne tsakankanin garin madina da banil mustalaka amma dai yayi kusa da garin madina take cewa lokacin da muka kasance a wannan wurin yace in qata iqdul li yace wani wata sarka ta kurum sai ta tsinki da ta tsinke sai ta faɗi ya ce dalilin tsinke wannan tata abba dai ai abinda za ka fahimta ba wai tsinkewar tata ba ce wata sanya ba fa'akama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama alal timasihi manza Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya don neman wannan sarka ta aisha wadda ta tsinke me yake nihi sarka aisha da ta tsinke an shiga ne ta ɓace an neme ta an rasa ta dalilin haka manza Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya don a neman mu aisha wannan sarkar tata amma dai kana tunanin don sarƙa kurum za a tsaya a'a don aisha don abin da ya ɓace na aisha dalilin shi aka tsaya wai ba wai don balar in wannan wannan wannan sarƙar ba kaga wannan shi ke nuna maka haƙƙin mata ka gani al'addini shi yake ba wa mata haƙƙinsu don a haranta mata don ta kai a tsaya a neman mata abin da don ya ɓace amma dai in balar in shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi karhin ya sayi mata wani in balar in shi ne ga su Abdurrahman bin Auf sai a ce kawo mata na lulu kuma zuwa za a yi a kawo mata umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin zartarwa ne ma dama yayi umarni akan shi shi ne wannan yake nuna maka haƙƙin iyali game da wanda ya san kimar iyalan shi shi ne nan ya take bayyana mana dalilin wannan tsinkewar da sarkar nan ta aka neme ta aka rasa ita kuma sarkar ina ta shiga ƙalƙashin taguwa kurum ta zamna a sama tana biyanta taguwa tana tsaye ta tsinke ta faɗi taguwa ta zamna a ƙasanta aisha ta tashi ta ce manzo Allah ai wannan sarkar ta ta tsinke aka shiga neman ta aka tura sahabbai can kwararo kwararo lungu lungu duk inda aka san an tsaya aka tura a nemi wannan sarka aka rasa ta a nemo mu Aisha sarkar ta yace wa aqaman nasu ma'ahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban shi suka tsaya tare da shi dalilin tsayawa neman sarka Aisha yace walaysu ala ma'in a tare da su babu ruwa walaysa ma'ahum walaysu ala ma'in a inda suke babu ruwa walaysa ma'ahum ma'un kuma a tare da su babu ruwa fa'atan nasu ila abubakar na siddiq mutane he suka zo gun manza Allah wurin abubakar sahabi ko halifa na harko na manza Allah sallallahu alaihi wasallama baban aisha yarda Allah shi tabbata a gare shi faƙaru sun zo ne ko su yi zigi ko kuma a'a su yi abin da ya kamata a ɗan daidaita a cikin al'amari duk rundunar da manzan Allah sallahu Alaihi wasallama ya hutar da shi dalilin wannan sarƙa ta aisha da ta ɓace aka tsaye da kowa kowa ya tsaya saboda manzan Allah ya tsaya in ya tsaya kuma tilas ku tsaya dalilin haka abin da suka gani a ai manzan Allah ya ce a tai a nemo sarƙa aisha to sarƙan ma dukkanta nawa ce an tsaye da mutane ko mutane babu ruwa a tare da su su kuma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kokari suke a kullun su gani abinda aka musu umarni sun yi shi a lokacin da aka musu umarni sallah ce take tunkara babu ruwa a tare da mu ko lokacin nan babu hukuncin yin taimama to ya za a yi mu tsaya anan ai mu samu mu isa manan garin Madina a tai inda za a samu ruwa lokacin sallah idan ya shiga mu tsaya mu sallah a lokacin ta ce a ga abin da aisha ta yi dalilin sarka aisha manzo Allah ya tsaya ya tsaya neman sarka aisha ya tura a nema kuma tilasa a tsaya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai gusa to shine yan zigi ko kuma a yan masu neman maslaha suka zo suke cewa abubakar suke ce me alatara ma sana'ata aisha ya kai abubakar baka ga abin da aisha ta yi ba ta ce wa manzan Allah sarƙata ta tsanke an shiga neman sarƙa kuma mun tsaya a wannan wurin walaisa ma'ana ma'un walaisu alama'in walaisa ma'ahun ma'un shi ne suke cewa baka ga abin da aisha ta yi ba suke ba shi labari a kama tafi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wabin nasi walaisu alama'in aisha ta tsayar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kai ba ma manzan Allah ba hatta da sabon shi kowa ya tsaya dalilin neman sarka aisha kuma gashi nan illar walaisu alama'in inda suke babu ruwa walaisa ma'ahum ma'un kuma a tare da mutane babu ruwa qalat aisha sai aisha take ba da labari take cewa faja'a abubakar wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wadi'un ra'sahu ala fakhidhi qad nama tace kurun bayan an wadi wa abubakar an iza shi ya zo ya yi hukumci tunda ai diyar shi ce yana da ikon ya yi hukumci a kanta wannan kuma shi ne yake nuna maka duk lokacin da aka samu rashin daidaituwa tsakankanin ma'aurata ko kuma a'a ana neman wata maslaha game da al'umma ko mijin ya kulle wani abu to ana iya tura miji ana iya tura uba ya zo ya tarar da diyar shi ya mata nasiha in ya kama ya buge ta ya buge ta ba don komai dabi na saboda maslaha al'umma shi ne na aisha take cewa he ga abubakar nan ya zo guna inda nike tare da manza Allah sallallahu alaihi wasallama an sha makance inda muke tare da manza Allah sallallahu alaihi wasallama sai ga abubakar nan ya shigo kina wannan shi ke nuna maka ma'aiki yana iya shigowa gidan diye shi ko da ba a bashi izini ba he ga abubakar nan ya shigo gun aisha yarda Allah shi tabbata a gare shi manza Allah sallallahu alaihi wasallama ya dora kanshi akan cinya aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta kuma yana barci hankali kwance sahabbai kuma suna can an tada hankali abubakar ya zo ya yi can kundi shi kuma tsari na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama in yana barci ba a tada shi kasancewa ka'aje lokacin da yake kwancen nan ana yi mai wahayi a lokacin da ya zo aisha take cewa faƙala sai abubakar yake cewa habasti rasulallah sallallahu alaihi wasallama wannasa walaisu alama'in walaisa ma'ahun ma'un cikin tsaye da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama girman manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ke innan ki zo ki tsaye da shi dalilin sabta ki ta waɗi kuma kin tsaye da sahabban shi kin tsaye da mu dukkanmu kuma a inda muke babu ruwa kuma a tare da mu babu ruwa ta aisha aisha take cewa fa'atabani wannan abubakar sai ya munu ya munu hada iya hada yace take cewa faqala ma sha Allahu an yaqula ya hadi mini duk abinda Allah ya kaddara za ya hadi mini na sarran shi hada dai da ka sani dai yazo ya sanya ni gaba yake munu hada yace waja'ala yat'anu bi yadi bi yadihi fi khasirati yace kurum sai ga abubakar inka har ya kai yana zungura ta da yatsa shi ba don koyo malaman hadisi suka ce nan mubalaga ne abubakar yake ya wuce gona da iri da iri wurin yi wa aisha hada akan abin da ta yi to kin yadda sarkaki kin ce ta kin yadda sarkaki ki sha amma mutane lahiya mana mutane mana su kama hanya sai isa gari mana sarkar duka nawa ce ai sai a sayan miki wata wannan shi ke nuna mana duk abu wanda gare ka ko mun kananta shi ko mun rashin kima shi a wurinka a wurinka idan ka fitar da shi ka tsaya ka nema idan baka yi ba haka ba kana iya sanya kanka cikin da'ira ta alman fasaranci abu ne wanda in baka yi aiki da shi ba dauka ka ba wani ko da a wurinka kana ganin bai da kima a tsaya a nema shi ne abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake so ya karantar da sahabban shi wai ba dan na hi karhin abun ba kai ai bai komi asara sai mai kuɗi ba wai dan shi ba a'a ko menene ka batar tsaya ka nema saboda ai da kuɗi aka saye shi wannan kudin inda ba a saya ba ana iya sanya su a wata hanya su maka amfani kana iya ba wani wanda yake mabukaci wanda zai kasance maka wani tanadi ne a gobe kiyama a rayuwarka shi ne nan aisha abubakar yake cewa nan malaman hadisi suke cewa rubama abubakar ya huce gona da iri saboda irin abin da aisha ta yi na daga tsayar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi hasali ma a inda aka tsayin babu ruwa kuma a tare da mutane babu ruwa wasu daga cikin malaman hadisi suka ce aha ai abubakar ya yi haka ne don zungurar da yake yi mata manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya tashi daga barcin shi idan ya tashi ma ya yi umarni saboda ya ga irin abin da sahabban shi suka shiga ya yi umarni a tada mutane a yi gaba a isa garin madina sai dai kai to manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama bai tashi ba aisha take cewa fala yamna'ani min at-taharruk illa makanu ra's rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ala fakhidi tace wallahi ba abin da ya hana ni irin waɗanda babana yake mini da zungurar da yake mini ba abin da ya hana ni in tashi tace face kurum ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana kwance akan tinyata kimar sanin mutuncin miji sanin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka kaga a wannan halin Aisha wa dukkanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hayyi kaure ya bar duniya Aisha bata kai ba yar shekara 18 dukkan ta shekarar ta 18 a rayuwa amma dai a hakan ta san kimar miji ta san abin da ya tace a yi bai kamata ba ta yi wani motsi ba na ta tayar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko ta tunzura shi ya tashi kanshi yana ciwo ta ce ba abin da ya hana ni in motsa gashi ana mun faɗa haka kuma abubakar yake yi wa aisha faɗa idan ta yi abin da ba daidai ba ya shigo a matsayin ma'aiki lokacin da kaji an ce ga irin wani hali wanda bai dace ba diyarka ta siffanta da shi ba a gidan mijinta ba ka tarda ta ka mata faɗa in ya kama ka zane ta ka zane ta kana da incin haka yake cewa in ba dan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana kwanci kan cinya ta ba yana barci ba na so in tayar da shi ya ce wallahi da haina motsa saboda an mun faɗa iya faɗa yake ce take cewa fanama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bayan hakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi barcin shi da yayi barci hatta asbaha ala ghairi ma'in hayye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wayi gari a lokacin babu ruwa a tare da mu kamar yanda aka faɗa a farkon hadisin babu ruwa a wurin kuma babu ruwa a tare da sabbin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine malaman hadisi ke cewa shin manzon Allah ya sani da babu ruwan yakon a hakan shi kuma idan mutun yakon ya tashi ana cewa mutum yana neman ruwan da zai yi da yana neman ruwa ya kwan yana neman ruwa yana nihin kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwan mai janaba shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shin ya sani babu ruwan ya kwana a hakan ko kuma a'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai sani bane ba ya kwan a matsayin wanda in ya tashi da safe yana neman ruwa shi ne aisha take cewa har sai da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya wayi gari da yi wayi gari babu ruwa a tare da mu babu ruwa a inda muke ya ce fa'anzalallahu tabaraka wa ta'ala ayatar tayammum sai Allah madaukakin sarki ya saukar da ayayin taimawa fa'in lam ta ji duma'an fatayamma musa idan tsaye ba idan kuka nemi ruwa ba ku samu ba ku yi taimama da ku yi taimama ko ku shawa da turbaya ko da wani abu ko turbaya ko ƙasa wadda take mai sarki shi ne nan mala yake ce mana ko aisha take cewa fatayammamu sai suka yi taimama dalilin wannan ayar da ta sabko shi san ya faqala usayd bin hudayr usayd bin hudayr yake cewa ma hiya bi awwali barakatikum ya ala abi bakr yace ai wannan ba harkun albarkar gidanku bace ba ya ku iyallan gidan abubakar wani abu zai zo ya samu ku kasance mana sababi ne na samun wani dauke wani yauni a cikin rayuwa wannan ba shi bane farau ba yace da yawa wani abu yake faruwa a cikin gidanku ya ku yalla abubakar sai ubangiji ya tausayawa al'umma dalilin ko kuma a samu al'umma maslaha dalilin wani abu wanda ya faru a cikin gidanku ya ku yallan gidan abubakar kina wannan shine harkon dalilin da ya sanya ko harkon abin da ya kawo sababin da ya sanya aka farlanta ko aka kawo hukuncin yin taimama a cikin al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama albarkacin haɗuwar sarƙar aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta da aka tsaya nema manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yawayi gari yana mai neman ruwa ko yana yawayi gari yana mai jaraba a wannan halin aka sabkar da wannan ayar fatayammamu sa'idan tayyiba qalat aisha take cewa fa ba'athna al-ba'ira alladhi kuntu alaihi yace sai aka tayar da raƙumin da na kasance ina saman shi lokacin da sarkan nan tawa ta tsinke yace tace fa wajadna la'ikada tahtahu sai muka samu wannan sarkan kasar raƙumin da na kasance aka ba asabar shi kaga sarka ta samu kuma an samu mi an samu rangwame game da al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaga wannan albarka ce game da matekun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wadin lokacin da mutum ya saffantu da biyayya ga Allah ga manzan shi to ma kalkashin shi ubangiji ya saukar da wata albarka game da rayuwar shi ko game da wani abu wanda yake cikin shi na yau da gobe ko rayuwar shi ta yau da gobe wasu ila malik an rajulin tayammama li salatin hadarat thumma hadarat salatun ukhra ay tayammamu laha am yakfihi tayammumuhu tayammumuhu dhalika malik yace wa an tambaye imam malik akan wani mutum ne yayi taimama dalilin wata sallah wadda ta lokacinta ya shiga misalin sallan magarba lokacinta ya shigo ya nemi ruwan da za a yi arwalla ya yi arwalla bai samu ba a lokacin nan sai yi taimama da yi taimama ya gama sallashi sallah ta riga yi ta yi ubangiji ya karba insha Allahu ya ce sun mahadar salatun ukra sai wata sallah sallar isha lokacin ta ya shiga to wannan mutumin a ya tayammamu laha am yakfihi tayammuhu zalika shi ma wannan sallar ta isha'i zai maimaita yi zai sake mata yin zai koma yin taimama ko kuma a'a taimama da yayi dan sallar magariba ta wada tasmi ina fata an fahimci mas'ala yayi taimama dan sallar dan sallar magariba ya shigo masallaci yayi sallar shi albarkatin bai samu ruwa ba yayi taimama yazo yayi sallah yanzu sai lokacin sallar isha'i ya shiga ya nemi ruwa bai samu ba wannan taimamar da ya yi ta ɗazu sallar magariba ta wadata su mai ya yi sallar isha'i da ita ko kuma a'a sai ya sake koma yin wata taimama saboda ai sai ƙasar gata a ko'ina shi ne dan imam malik yake cewa bali ya tayammamu li kulli salatin a'a ai mutumin nan za yi kokarin yin taimama akan kowace sallah da zai sallata in Allah zai kaddara daga nan har zuwa jibi zai zai yi bai samu zai rayu bai samu ruwan da zai yi arwalla da shi ba kurum zai zarce zai ringa taimama amma dai kowace sallah za yi mata taimamata ma imam malik yace ce li'anna alayhi an yabtaghi al-ma'a li kulli salatin saboda ai wajibi ne akan shi akan kowace sallah ya huta neman ruwa idan bai samu ba yake cewa fa man ibtagha al-ma'a falam yajidhu fa innahu yatayammam idan ya nema bai samu ba yace to a wannan halin an bashi lamanin yayi taimama dalilin haka ya kawo dalili ai ubangiji ma idan ka dauka yake cewa fa walam yi walam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba mutun ne yazo yi ba fituka ya buge-buge ya huta ya nemi ruwa bai samu ba a wannan halin aka ce mai an ba kalamanin ka yi taimama da turbaya wadda take mai tsarki to ka gani a halin kwa ka yi arwallah duk da da kwai malaman da suke gani a'a ai mutum yana iya yin sallah ma dama ai yayi taimama shi ita kuma ai taimama hukuncin ta hukuncin arwalla in dai babu wani abu wanda zai warware maka arwalla to wannan taimama kana iya yin sallar magariba da kana iya yin sallar magariba da ita kai isha'i da ita har ma kai asbahi da ita in dai babu wani abu wanda ya warware maka wannan arwalla sai dai hada mafi rinjaye shine hada imam malik dalilin istishharin da yi ai ubangiji ya ba mu lamani da ya kawo mana ayat taimama ce ya fa illam tajidu ma walam tajidu ma'an idan baku samu ruwa ba ka huta neman ruwa baka samu ba to a wannan halin sai kai taimama wannan game da sallar magariba idan lokacin sallar isha'i ya shiga zaka huta ka nemi ruwa idan baka samu ba sai ka zo kai taimama ka rubama inda kake duk perimeter inda kake ko zangon da kake cikin shi ka tambaya gida-gida ko ka tambaya can da can duk an ce maka babu ruwa sai aka ce maka ai an tura yara su ta yi wancan zangon su ɗauko ruwa ko su ta yi wancan ƙauyen su kawo ruwa a ka jiraya wannan lokacin dai kamun lokacin sallar yahuta ka yi taimamaka ka yi sallar ka sallar magarba ce dama sallar magarba lokacin ta takaitacce ne kina yanzu lokacin isha'i ya shiga za ka bi ka nemi inda za a baka ruwa in babu sai ka sake yin taimama wannan shine faɗa mafi rinjaye wallahu ta'ala a'lam maliki cewa wasu ila malikun an rajulin tayammama a ya ummu ashabahu wa huwa ala wudu'in wa huma ala wudu'in an tambayi imam malik aka ce mutum ne yayi taimama ya nemi ruwa bai samu ba sai ya zo yayi taimama yace a ya ummu ashabahu wa huma ala wudu'in shin zai iya limantan abukan tahiyar shi ko kuma a abukan shi wanda suke zamna tare da shi ya zo masallaci limamin su ne sai aka yi ta neman ruwa aka rasa su kuma daga can inda suke sun yi arwalla sun zo ko kuma a'a suna da arwallar su wanda suka yi ta magarba shi kuma limamin bai da arwalla aka nemi ruwa aka rasa yayi yayi taimama shin za ya iya limanta wanda suke tare da shi ko kuma ba zai iya limanta su ba faƙala imam malik yake cewa ya ummuhum gairuhu a habbu ilayya walau ammahum huwa lam ara bi zalika ba'sa yace wani wanda yayi arwalla shi zai limance su amma dai inda shi limamin nasu mai taimama ya limance sai ce babu wani lahi akan haka abinda dai ya yi a nemi wanda yake da arwalla ya jagorance su ya limance su Allah ta'ala alam qala yahya yahya bin yahya laysa yake cewa qala maliku imam malik yake fa yake hadi mana akan an tambaye shi akan wani mutum tayammama hina lam yajid ma'an fa qama wa kabbara wa dakhala fi salati fa tala alayhi insanun ma'ahu ma'un an tambaye imam malik mutum ne yayi taimama ya nemi ruwa bai samu ba sai yayi taimama lokacin da bai samu ruwa ba sai ya tsaya gaban inda zai yi sallah ya huskanci alqibla wa kabbara yayi kabbara harama yace bayan yayi kabbara harama wa dakhala fi salati ya shiga cikin sallah fa tala alaihi insanu ma'ahu ma'un kurum sai wani mutum sai ya gitta a tare da shi ga ga ga ga ga ga suika nan na ruwa ko kuma ga budduka na ruwa ya zai cire sallar zai yi ya ta yi arwallar ko kuma a'a ci gaba zai yi da sallar shi wannan ita ce fatawar da aka nema imam malik ya bada qala imam malik yake cewa la yaqta'u salatahu ba zai yanke sallar shi ba dama ya fuskanci alqibla ya ce Allahu akbar ya riga ya gadangadan ya shiga sallah yace ba zai yanke sallar shi ba bal yutimmuha bitayammumi sai ya cika sallar shi da taimama shi wanda yayi wal yatawadda lima yustaqbalu min as-salawati sai a gaba sai ya kirgadi abinda zai zo gaba sai ya musu arwalla to idan ya kasance mai mota ne mai sitar ne ya ɗauko ruwa kurum sai ya huce da ruwan shi inda ya yanke sallar yana iya samun shi yanzu ya huce da ruwan shi bai samu ba idan wata sallah ta zo za ya maimaita yin taimama shi an fahimta قال يحيى قال مالك يحيى بن يحيى ليس yake cewa imamu malik yake bayyana mana yake ce mana man qama ila salati falam yajid ma'an fa amila bima amarahu Allah bihi min at-tayammum faqad ata Allah yake cewa duk wanda ya tashi yin sallah ya nemi ruwa bai samu ruwa ba yace to tabbas fa amila bima amarahu bima bima amarahu Allah bihi min at-tayammum sai yayi abinda ubangijin shi ya umurce shi na daga taimama ai an ce maka fa in lam tajid wa lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba kuka nemi ruwa ba ku samu ba an baka labanin ka tai kai taimama kaga kai abinda ubangijin kai umarce ka a halin baka samu ruwa ba yake cewa faqad ata Allah tabbas wannan mutumin yayi wa ubangijin shi biyayya walaysa allazi wajada almaa bi athhara minhu yace kuma wanda ya samu ruwa bai yi shi ba kasancewa mai tsarki ba dukkan ku abinda kuka yi abinda kuka yi wala atamma salatan kuma bai yi shi ba cika sallah ba kai ma kayi abinda ubangijin ka ya umarce ka kami biyayya ga ubangiji shi ma yayi abinda ubangijin shi umarce shi yayi biyayya ga abinda ubangijin shi ya umarce shi yace kuma tsarkin ka bai hina shi ba haka kuma sallar ka bata hita shi ba yace li annahuma umira jami'an dukkan su an umarce su fa kullun amila bima amarahu Allah bihi dukkan su sun aiwatar da abinda aka umarce su da shi wa innamal amalu bima amara Allah bihi min alwudu'i liman wajada alma'a yake cewa ai aikin abinda yake aslan yace an umarci ga wanda ya samu ruwa yayi alwalla yace wa tayammum liman lam yajid wal lam yajid alma'a yace kuma taimama ga wanda bai samu ruwa ba kaga kowanne ya yi abin da ya samu wancan ya samu ruwa ya yi arwallar shi ya zo sallah wannan ya biya nemi ruwa bai samu ba ya yi taimama shi ya zo sallah kaga kowanne ya yi abin da ubangiji shi ya umarce shi kabla an yadda kula fi salati kamun kowanne daga cikinsu ya shiga cikin sallar shi an fahimta وقال مالك إمام مالك كتوى في الرجل الجنوبي إنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن متني جنبا تكاماشي ya nemi ruwa bai samu ba ya ce abinda zai yi kurum zai taimama shi ya karanta abinda ya sauƙaƙa na daga alƙur'ani in yana da wani wuridi hizbi hizbi yake karantawa ya karanta kayan shi abinda Allah ya sauƙaƙa yi na daga abinda zai karanta na daga alƙur'ani ya ce wa ya tanaffalu malam ya ji ma'an kuma zai iya yin na sallolin shi na nafila matuƙar bai samu ba ruwa ba ya ce wa inna ma zalika fil makanin lazi ya juzu lahu an yusalli fihi bitayammu ya ce kuma nan ana yi ne a wurin da ya halatta ya yi sallah da taimama inda bai halatta ba babu la ya iya an fahimta wannan shi ne ƙarshen babin mu yi da sauran babin malaki cewa babu al'amalu fitayammu babi wanda zai mana bayani yaya ake yi idan aka tashi yin taimama haka malai ya kawo maka yanda aka yi aka samu yanda aka yi aka samu taimama ko bayan shi ya kawo maka fiqhun imamu malik na masaloli idan mutum ya shiga cikin haka ga abin da zai yi idan kaza ya same shi ga abin da zai yi kuma baya ganin laifi akan kaza da kaza da kaza da kaza sai ya kawo maka to ita kuma taimama yaya ake yin ta yake cewa haddathani yahya an malik an nafi annahu aqbala huwa wa abdullah ibn umar min al-jurfi hatta idha kana bil mirbadi nazala abdullah fatayammama sa'idan tayyiban famasaha wajhahu wa yadayhi ila al-mirfaqayn thumma salla wannan hadisin imam malik ya hutar da shi kadai shi ya infiradi da shi yake cewa daga yahya bin yahya laisi daga malik daga nafi maula abdullahi bin umar yake cewa lalle abdullahi lalle shi nafi akbala huwa wa abdullahi bin umar min aljurfi shi da abdullahi bin umar yace sun gabato daga aljurf jurf wani wuri ne wanda ake kira wani wuri ne wanda yake kan hanyar madina wanda aslan aljurf wuri ne wanda yake mafi kusanci da garin madina wanda gonakan garin madina suna gehen can shi ne gwancan sati muka yi bayani akan kan hanyar jami'ar garin madina sau jami'ar jami'ar islamiyya yake to zuwa ga hatta idan kana bil mirbad har sai da suka tahi al mirbad shi kuma mirbad wuri ne wanda ya kai mil guda ko mil zuwa mil ɗaya zuwa biyu da shi da garin madina yake cewa hasse da suka kai wannan wurin nazala abdullahi abdullahi bin umar sai ya sauka ya ce fatayamma masa'idan ba sai ya yi taimama da turbaya wadda take mai tsarki ya ce yadda ya yi taimama shi fa masa hawaji hahu abdullahi bin umar ya yi bugu sai ya shahi huskar shi wa ya dai ilal mirfaƙaini da hannayen shi zuwa ga idansa ya ce bayan haka sun masalla sannan ya yi salla a wannan ya saba wa abinda muka samu na daga taimama ko mu yi da hadisin ko kuma mu yi da sababin mu yi bayani ko kuma mu yi bayani nan zaka samu wannan shine hujja idan ka dauka hatta da littafinmu na malikiya duk lokacin da za a kawo maka bayani akan taimama za su ce maka ana shaho huska ana shaho hannu zuwa ga idan sau wannan shi ne abinda fiƙihun malikiya wanda suka fi a kan shi amma dai wannan ba shi ne yake cin karo ba da abinda imam malik ya yi fatawa a kan shi mafi yawa za ka samu an yi fatawa yau gobe ana iya warware ta wanda suka zo karatu suka ɗauki fatawan nan sun ta yi su ma sun yaɗa game da ɗaliban sun yaɗa a unguwarsu kaga hakan hakan zai yi ta tahiya a ga abinda imam malik ya yi fatawa a kan shi kuma yana iyawa ya dawo idan muka koma da kai hadisin umar bin yasar wanda yake hudi wa umar yake cewa ka manta lokacin da kai birgima ka zo zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kai da Ammar bin Yasir abinda ya wakana yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna ma yakfika an taf'al bi yadayka hakaza wa hakaza yace ai ya wadatas da kai kai haka da hannunka ka shafa a wuska ka shafa a hannayenka yace ai shafar da aka yi zuwa ga zuwa ga ko ne idan tsintsiyar hannu nan ne kadai ake shafawa to ka gani su kuma mazhaban imam malik sun ta yi akan haka idan muka koma zan mu gani hatta da imam malik fatawa biyu gare shi akan matsalar shawa shawa shawa hannu zuwa idan sau ko kuma zuwa ga mirfa zuwa ga idan zuwa ga zuwa ga tsintsiya hannu idan ka koma zaka gani imam malik yayi fatawa akan tsintsiya hannu darabatan wahida bugo guda daya kuma a shawa tsintsiya hannu haka imam ahmad yayi haka idan muka koma kuma za mu samu imam malik yayi fatawa akasin haka shawa zuwa ga idan sau haka imamu shafi'i haka imamu abu hanifa sun tafi akan haka amma dai faɗa mafi rinjaye dalilin hadisin ammar bin yasir hadisin amr bin umar bin yasar za mu samu lalle abin da ake yi shine bugo guda ɗaya idan kai bugo guda ɗaya ka shafa hannu ka shafa huskarka nan ka shafa idansu wannan shi kaɗai ya wadatar da kai game da abin da ya shafi a taimama kuma a duk inda ka sami kanka in ma wata irin ƙasa ce in dai tana da tsarki ko da kanwa ce ka samu ƙasa wadda take mai kanwa ko ƙasa wadda take da kalkyar ko ƙasa wadda take da kaza in dai tana da tsarki asalinta ne kurin bugawa za ka yi ka shafa wannan ka shafa a wasu kenan wannan shine abinda imam maliki ya kawo kuma haka fiqhun ko mazhabin imam mazhabin malikiya suka tayi akan ana shawadi kuma bugo guda biyu ba bugo guda ɗaya ba ana bugo guda biyu sannan a shaha a huska a shaha kuma ilal mifaqaini sai dai faɗa ce mafi batta da rinjaye faɗa mafi rinjaye shine bugo guda ɗaya ka shahi huskarka kuma ka shahi damarka sannan ka shahi har ku hagu ɗinka da hagun inka ka shahi damarka sannan da damarka ka shahi hagun inka yadda dai kake cudawa wallahu ta'ala alam yace wa haddathani an malik an nafi anna abdullah ibn umar kana yatayammamu ila al-mirfaqayn daga malik daga nafi daga abdullah yake cewa nafi maula abdullah ibn umar yake cewa lalle abdullah ibn umar ya kasance yana taimama zuwa ga idan sau kenan yana shafa har zuwa idan sau yace wa su'ila malikun kayfa tayammamu wa aina yablugu bihi an tambaye imam malik yaya ake yin taimama kuma ina ake kaiwa wurin shafa hannu faƙala malik yake cewa ya duribu darabatan lilwajahi mutum zai yi bugu don shaho huskar shi zai bugi ƙasa don shaho huskar shi ya ce wa darabatan lilyadaini kuma ya yi bugu don ya shahi hannayen shi guda biyu ya ce wa yamsahu huma ilal mulfaƙaini zai shayi hannayen shi har zuwa ga idan sau amma dai faɗa mafi rinjaye shine mutum zai yi bugu guda ɗaya wannan bugun guda ɗaya zai shayi huskar shi ya sahi hannayen shi zuwa ga tsintsiya hannu ba sai ya huce ba can ba insha Allah sati bai zawa zan mu wannan yanshi zan mu kawo hadisai wanda suke mana bayani akan siffa yadda hadisi kwatokam wanda shi ammar bin yasir wanda yake bayyana mana abin da ya wakana tare da shi da umar yarda Allah shi tabbata a gare shi kan wani bulaguro da suka huta kuma abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu umarni akan shi abin da makaranta da dai Allah ba mu ladan shi na ba zai sake taimama ba zai yi nafilar shi tare da wannan gai ba zai ya koma bayan wannan Allah ta'ala ala اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته اللهم ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك ريدا ولا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا يا رب العالمين اللهم ولا مريدا منا أو غيرنا إلا شفيته وعافيته فيسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا إنك على كل شيء قدير اللهم اقض جميع حوائجنا وحوائج من أوصانا بالدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك